sha hudu ana bi umama za mu tashi kan الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم يأتي رحمه الله من قبله يأتي رحمه الله عن أبي أمامة أبي أمامة وندا أكسني به wannan iyas ibn salabat al-harithi ibn salabat al-harithi radiyallahu anhu wanta me sunan shi abu umama al-bahili me sunan shi wanta abu umama wanta sunan shi sudai sudai ibn ajlan sudai ibn ajlan wannan kuma iyas ibn salabah الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم dukkan wanda ya ɗau haƙƙi na musulmi na musulmi wannan biyaminihi da damashi da dama nan ba ba wai abun gani yake suna baya da mafhum kamar yadda ake cewa in ka ɗauka da hagun baya shiga eh kama saboda me yasa aka wade saboda galibi da dama ake dauka dama abun ga ita take da dama ake aiki yace faqad awjaba Allahu lahu an-nar wannan Allah ya wajabta mishi wuta kenan Allah ya wajabta mishi shiga wuta wa harrama alaihi al-janna Allah ya haramta mishi al-janna faqala rajul sai wani mutum yace in kana shay'an yasiran ya rasulullah yace ko da ya kasance wani abu ne dan kadan ya manzan Allah fa qala wa in qadiban min arak yace ko da da daidai da dan itace na na iccen arak wannan wanda ake asuwaki da shi ko da daidai da wannan ne mutum ya dau ya dauka na wani da zalunci ta hanyar zalunci ba ya bashi ba to ga hukumar da ke a tattare da shi yana mutum yana kan haɗari babba abdulmu zulumatu ne yawon kiyama duhu ne ranar tashin kiyama duhu ne wanda ke saman juna ranar tashin kiyama rawahu muslim al'imam muslim ya rawaito wannan hadis cewa ana adi ibn umairata radiyallahu anhu annahu qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yace na ji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ista'malnahu minkum ala amal yace wanda muka dora shi akan wani aiki muka bashi aiki nan amal ana nihin wazifa kamar yanzu wannan aiki dai wanda ake na na jama'a da sunan jama'a yace fakatamana mikhyatan aiki na tattaro zakka ko abin da ya kama da haka nan farkata mana mikhyatan sai ya ɓoye mana daidai da allura allura ba ma faukaha ko kuma abin da ke sama sama da wannan kana gululan wannan wannan abin da ya ɗauka yana cikin gulul wanda wanda Allah ya ce man yaglul ya tibi ma galla yawmal qiyamah duka wanda ya gulul ranar tashin kiyama zai zo da wannan abin da ya ɗauka ta hanyar wanda ke gulul ne a kan wuyan shi kana gululan ya ati bihi yawmal qiyama fa qama ilayhi rajulun aswad min al-ansar sai wani mutum baki daga cikin al-ansar sai ya tsaya ya tashi ya miƙe tsaye yace ka anni anzuru ilai yace kamar ina ganin shi yanzu fa qala sai yace ya rasulullah yace ya manzon Allah ya ce iqbal anni amalak ya ce ga aikinka nan ɗauka kama aikinka saboda ni saboda yana son salama a salamatu la ya adilu hashe kamar yadda ake cewa babu abin da ya kai mutum ya kubuta kala wa malak ya ce menene ke abin da ke tattare da kai me ya sanya ka haka kala sami tuka me yasa ka kace ga aikin nan bakka so qala sami'tuka taqulu kaza wa kaza yace naji kana cewa kaza kaza da kaza ma'ana abin da ya gabata dan sama hadisin qala wa ana aquluhu al'an manzo sallallahu alaihi wasallam yace kuma ina sake fadin shi a yanzu hallo ya ce mani ista'amalna wanda muka ba shi aiki ala amalin muka dora shi akan wani aiki fal ya je bi qalilihi wa kathiri ya zo da abin da ke kaɗan a cikin shi ya zo da kuma abin da ke mai yawa fama utiya minhu akhad abin da aka ba shi wa zai ba shi waliyar amur eh shugaba zai ba shi shi yana da incin ya ba shi ya diba ga abin da ya cancanta ya ba shi amma shi da kanshi ya rika zabtare wani abu wannan zai shiga cikin cikin gulul wanda zai zo da shi ranar tashin kiyama ya ce wa ma nuhiya an intaha abinda kuma aka hana mushi ya kame ya bar shi kai ya kai ya ɗauka mutane sannan kaga akwai matsala rawahu muslim wanda galibi yanzu duka da waɗannan abubuwan ne ake ake rayuwa mutum ya ɗau gurin aikin shi abin da shagon shi sannan ake ci abu ana ba shi salar sai ya ce wai kowa abin babu harka kira akwai wata harka wadda ake wadda ba wannan Allah al-musta'an wa alaikun salam a'a shi walil amr a cikin aikin ne aikin da yau kamar yanzu ya tara kuɗi ya abin ya ji ya ɗauko ya amso kuɗin zakka walil amr ya ga dama ya bashi abin da ya ga dama annabi alaihi salatu wasalam ya ba wannan antan sabai abin ga raƙumi ɗari ta kenan yana da dama shi yake abin ijtihadi shi ya diba ga maslaha ya ba da abin da ya ga dama yana iya ka ɗauki duka hasarar maslaha abin da yake gani na maslaha shi wannan ya bunga olil amur yana da wannan wannan ne yake da suna damar duka abin da suka samu da wanda aka ba su da wanda aka abin duka na duka na gaba ɗaya na jama'a ne hadisin ibn al-lutbiya ya gabata wanda yace a abun ga hada lakum wa hada uhdiya li eh eh shi wannan babu lai babu babu lai a sai dai wannan nan kamar shi wannan kin ne za a ba shi shugaban ne za a ba a wannan duka sai shiga cikin hadayar umar amma duka abin da aka ba da gabaki daya nan kaga annabi duka gaba daya ya haɗe na ibn lutubiya duka na jama'a ne babu wannan na wane saboda shi bai zama shugaban nan ba kamar yadda abin ga Allah qa'ada fi baiti abi aw fi baiti ummihi wal yara hal ta'tihi hadiyatuhu shi don me yasa bai zama in bai zama shugaba ba sk za a ba shi wannan ba ba shi wannan kenan duka wannan na al'umma ne yace an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu annahu qala lamma kana yawm khaybar yace aqbala نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يتي رانا رانا خيبر khaibar an yi ta cikin shekara ta bakwai cikin hijiran manzo alaihi salatu wassalam ya aqbala nafarun yace wasu mutane daga cikin sabon manzo alaihi salatu wassalam sun zo faqalu sai suka ce fulanun shahid ya wani ai shahidi ne wa fulan shahid wani ma shahidi ne ya samu shahada hatta marru ala rajulin faqalu sai da suka kawo ga wani namiji suka ce fulani shahid fulani shi ma shahidi ne faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam kalla annabi ce a'a inni ra'aituhu fin nar yace na ganshi a cikin wuta fi burdatin ghallaha dalilin ni dalilin wata riga wadda ya dauka wadda take ba a bashi ba a cikin a cikin ganima aw aba'a ko aba'a yace burda da aba'a duka duka riguna ne rawahu muslim muslim ya ruwaito wannan wannan duka yana gwada abin hadarin hadarin zalunci musamman zaluncin da ya shahi jama'a saboda dalilin zaluncin nan abubuwa da yawa za a iya samu sharri da yawa za a iya samu kamar yanzu misali an ba mutum ya sace kuɗi na abun na karantar da mutane wanda za a karantar da yara ya sace kuɗin ba a samu karatun da kirki ba yara suka suka zama fanɗararru suka lalace suka zo kan titi suna tare mutane suna kashewa ga duka shi ne sabab duka wannan abubuwan za su shiga cikin cikin mizanin shi saboda shi ne sabab inda ya ya ba da haƙƙin da ke a kan shi ta duka wannan abubuwan ba su faru ba haƙƙi na jama'a ya komi haɗari shi ya sa kaga wancan sahabin da ya ce ku rike aikin shi ya bi hanya ta ta salama amma yanzu da ka samu irin wannan barka za a yi ta ba duk wanda suka san ka samu barka barka akan mi shi taklif ne ba kamar yadda suke cewa ba tashrif bane ba taklif an dora ma nauyi ne ba wai an an ɗaukaka ka bane in ka ci nasara a cikin lokacin nan ne za ma barka ba lokacin kahin ka fara ba abinda baka fara ba za ma barka Allah musta'an amma da ke mushkila yanzu yar na mutane shine abinda za a samu eh yanda aka same shi ba ba da muhimmanci almuhimmi dai a same su وعن أبي قتادة وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم أبو قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه رويته لك منذ عليه الصلاة والسلام أنه قام فيهم يا منذ عليه الصلاة والسلام يا تيا أتكنس cikin sahabbai kenan alaihi salatu wassalam wanda cikin su rabi'i ibn al-harith ibn rabi'i yake yake fa zakara lahum anna al-jihad fi sabilillah sai manzo sallallahu alaihi wasallam a tsayi wannan da ya musu wa'azi ya bayyana musu cewa jihadi fi sabilillah jihadi wanda ke fi sabilillah fi sabilillah wanda ke akan hanya Allah an yi shi a bisa tsarin da Allah ya tsara shi sannan kuma an yi shi saboda Allah shi ake kira fi sabilillah wanda shi daman ba gina shi akan tafarki na Allah ba shi wannan ba fi sabilillah bane ba aka wanda yayi shi akan tafarki na Allah amma bai yi shi da dan Allah ba shi ma ba fi sabilillah bane ba yace wal iman billah da imani da Allah afdalul a'mal sune mafi mafi falala daga cikin ayyuka faƙama rajul menene imani imani shine mutum ya imani da Allah da dukkan abubuwan da ya kamata ya imani da su wanda ya kumshi ayyuka na zuciya da na harshe da na gabbai ya ce faƙama rajulun sai wani mutum ya tsaya faƙala ya ce ya rasulallah ya ce ya manzan Allah a ra'aita in kutiltu fi sabilillah sai yana tambayar ka ka bani labari idan an kashe ni fi sabilillah a bisa tafarkin Allah ana cikin jihadi fi sabilillah tukaffaru anni khatayai yace za a kankare mini zunubaina fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace na'am yace za a kankare maka zunubanka in qutilta fi sabilillah idan an kashe ka fi sabilillah وأنت صابر محتسب, محتسب alhali kana mai haƙuri kana kuma mai neman lada wajen Allah muqbilun ghairu mudbir kana mai huskanta ba mai bada baya ba ma'ana cikin jihadin saboda at-tawalli wa mazah yana cikin manya-manyan zunubai wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambata cikin mubiqat abubuwa guda zunubai guda bakwai da annabi alaihi salatu wassalam ya ambata a guri guda cewa suna halaka bawa kuma kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kaifa kulta ya ce menene kace qala ya ce ara'aita in qutiltu fi sabilillah ya ce tambayar da nake shine abinda na ce can baya shine idan ka bani labari idan an kashe ni fi sabilillah a tukaffaru anni khatayai shin za a kankare mini zunubaina fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam bayan ya ya tambaye shi ya sake maimaita tambayar yace na'am yace za a kan za a kankare maka zunubanka wa anta sabirun muhtasib amma idan kana mai hakuri kana kuma eh wannan mai neman lada wajen Allah muqbil mai huskantowa gayar mudbir ba mai juya baya ba illa dain sai sai dai abu guda shine bashi bashi fa inna jibrila qala li dalika jibril ya ya bani labarin wannan haka cewa bashi shi ba a ba a karkare mutum yasa manzo alaihi salatu wassalam da farko ya kasance wanda ake bi bashi baya baya mai sallah sai dai wani ya ɗauka abun ga ya ɗau wannan nauyin kamar yadda abu kata da hadisan abu kata da da aka wani ana bin shi abun ga dinari biyu manzo sallallahu alaihi wasallam tambaya shin akwai bashi akan shi yace suka ce ana bin shi dinari biyu ce to sallu ala sahibikum kuma abun ga mamacin ku sallah shi ba zai mashi ba sai abu kata da ya ce ya ce hiya huma alayya ya rasulallah ya ce na ɗauke ya ɗauke na ɗauke wannan bashin ni zan biya su ni zan biya su manzo alaihi salatu wassalam bayan ya mishi sallah daga sun hadu da abu katada sai ya ce ma ma abun ga ma fa'ala dinar dinaran ya ba katada ne labarin dinari biyu saboda me saboda bashi bashi abu ne wanda yake yana da yana da hadari yadda ke yanzu wasu nema suke ba asalan tun wajen dauka ba su da niyyar biya sai ka samu mutum wanda mutanen da ya dau bashi wajen su wanda bai biya Allah kawai san ba wannan yawan su yau in ya in ya dauka wajen wannan so ɗaya so biyu har aka gane shi sai ya canza wani hannu Allah al-musta'an mutum bai san ba da cewa nauyi ne yake dora mutum shi ce illa din fa inna jibril qala li dhalik jibril ya bani labarin haka yanan nan wannan hadisin yana tabbatar mana abinda qur'ani ya hada wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha hatta maganganun shi wahayi ne kaga nan jibril abin jibril ya gaya mishi bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ya hada da farko wahayin da aka mishi na gaba ɗaya ne sannan kuma aka sake mishi wahayi na na cewa banda banda bashi an hudda an hudda bashi to nan miyan abin ga alaƙar shi da da baban sauran duka hadisan a bayyane yake duka suna magana akan zalunci ne nan ina zalunci alaƙar zalunci da zalunci to asalin kenan ba shi mazlama ne Allah ko ya ce abin ga ya ba da dama a ɗauke shi ainihin wala alam tana kenan mutum yana abin ya ɗau bashin yana iya biya bai biya ba kamar da manzo alaihi salatu wasalam ya ce matsalul gani zulm eh mutum yana yana da abun biya ana bin shi bashi ya ki biya annabi ya ce zalunci ne eh yana ya ki biya har ya kai abun ya mutu bai biya wannan ba to wannan yana yana cikin zalunci ya ta da alhakin wani kamata yayi lokacin da aka dauka an sanya lokaci idan lokaci ya yi zo ya biya in ba ya da ya yi bayani a daga mashi a bashi wani lokaci da ba. in masu gadon shi ba su biya mishi ba kenan yana cikin wannan kenan za mai wanda ya bar dukiya shi yasa da yake da dukiya bal abin ya hai tsanani wanda baya da iko ne shi wannan yana da makharaj la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha yayi duka yanda zai yi bai samu ikon biya ba amma wannan wanda shi da kudin kawai kin bada shine zalimcin na gaske matsalul gani eh shi mai wadata ne amma kuma ya ki biya to shi yake da cikin hadari na gaske yace wa abi hurairah radiyallahu anhu an karbo wannan daga abu hurairah Allah kare yarda da shi annabi sallallahu alaihi wasallam qala manzo alaihi salatu wassalam ya ce atadruna man al-muflis sai kun san wane ne wane ne muflis muflis shine wanda wanda yake kasuwanci kasuwancin ya watsi jarin ya ya kare sai suka ce wannan wannan uslubi ne na annabi alaihi salatu wassalam to da yawa yana karantarwa ta hanyar tambaya kamar yadda hadisin jibril yake mal islam wa mal iman wa mal ihsan fa akhbirni an sa'a sai suka ce qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata sai suka bashi amsa amsar da suka sani wadda take a hili wanda aka ce muflis a cikinsu ma'ana a cikin urfin mutane idan aka ce muflis wanda ya kare shi ne wanda ɗan kasuwar da a yanzu jari babu babu dirham babu kaya komi ya ƙare faƙala sai annabi ya ce innal muflisa ya ce wannan ba shi ne muflis na hakika ba ya ce lalle muflis na hakika min ummati daga cikin al'ummata al'umma al'ijaba kenan man ya ati yawon kiyama al'umma ta ijaba ba al'umma ta da'awa ga baki ɗayanta saboda al'umma ta da'awa wanda ba su yi ijaba ba sallarsu da wani abinsu duka bayan amfaninsu amma nan kaga shi sallar an ambata sallar zai zo ranar tashin kiyama bi salatin wa siyam wa zaka zai zo da sallah da zakka da azumi wannan kuma duka basa zuwa sai bayan sai bayan samu asasin shine la ilaha illallah da kuma abin da ta kumsa ba mujarrad faɗin la ilaha illallah din ba sai ya ce la ilaha illallah amma kuma yana bokanci ya ce la ilaha illallah yana dibe duka wannan la ilaha illallah in shi batta amfani shi ya ce wa ya ati karshe ta mahada amma sai ya zo kuma tare da sallar da azumi da zakka sai ya zo ya zagi wannan wa qadafa hada ya ma wannan kazafi wa akala mala hada ya ci dukiyar dukiyar wani wa safaka dama hada nan da dukka ga zalunci ne ya zub da jinin wani zub da jini na kisa ko kuma na na rauni na raunana mutum ba tare da haƙƙi ba wa daraba hada ya bigi wannan fa yuta hada min hasanati sai a ba wannan daga cikin ayyukan shi na gari alaikum salam wa hada min hasanati halla wannan wanda ya zalunta wani mutum daban wanda ya zalunta shi ma dau hasanat in sha bashi fa in faniyat hasanatu da haka sai ayyukan shi na gari gaba ɗaya sun ƙare dan duk an rabe ma mutane su ya zaluntin da ya ma mutane qabla an yaqdiya ma alai kahin ya biya abubuwan da ke kan shi na zalimcin nan dai ukhila min khatayahu yanzu sai kuma dawo ana dauka zunuban ana dora mishi wa turihat alaihi ana dora mishi thumma turiha fi nar bayan haka sai a jefa shi cikin wuta saboda ayyuka na gari sun kare gashi kuma an mai labtu na na zunubai bayan nashi wanda ya aikata ga na mutane an labta mishi kenan sai a jefa shi cikin wutar jahannama tirawahu muslim al-imam muslim ya ruwaito wannan hadisi يتوى عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زال عليه الصلاة والسلام يأتي إنما أنا بشر يأتي كديني متني kenan kaga wannan abu kamar yadda Qur'ani ya tabbatar da shi haka hadisai sun tabbatar da annabi mutum ne eh bal mutum yayi inkarin cewa annabi mutum ne wannan kafirci ne saboda ƙaryata Qur'ani ne da da ƙaryata hadisan manzo alaihi salatu wassalam manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ana bashar ni mutum ne yana da yana da baba yana da yana da ma'aikiya an san su an san sunayen su yana da diya yana zuwa kasuwa yana duka abubuwan da mutane suke yana kwanta ya huta yana barci yana zuwa yaƙi a ce shi yaƙi wani gamin ya ci yaƙi duka wannan in ba mutum bane ba abubuwan nan ba za su yi ba yace wa innakum takhtasimuna ilai yace ku kuma kuna kawo husuma ku wajena domin in rarrabe tsakaninku in muku shari'a yace wala alla ba'dakum tana yi wa wasu daga cikinku an ya kuna alhana bi hujjati min ba'd wani daga cikin ku ya kasance in aka zo husuma yana da kaudin baki yana iya ya ya hodi magana ta yanda yanda zan ga cewa da abun da shi yake da gaskiya wannan kaga yana tabbatar da mutun cewa annabi mutun ne bai san ghaib ba ghaib Allah kadai ne ya san shi annabi alaihi salatu wasalam shi ma bai sani ba sai abin da Allah ya sanar da shi yace fa aqdi lahu bi nahwi ma asma yace sai mai hukunci gwalgwadon abin da nake ji abin da naji daga bakin duk abin da duka masu wannan kin masu khusumai faman qadaitu lahu bi haqqi akhi yace duka wanda na mai na ma hukunci da haƙƙin dan uwan shi na dau haƙƙin dan uwan shi na bashi saboda kaudin bakin shi da iya magana shi yace fa inna ma aqta'u lahu qit'atan minan nar yace san da cewa wani yanki na wuta ne na yanko na bashi kenan yake yake ci kenan ya san da cewa hukuncin ko da alkali ko da annabi ne baya ɗauke abinda ba alhakinka ba ya maida shi alhakinka saboda annabi yana hukunci daidai gwargwadon yanda bayanin ya fahimce shi tana yawa akwai wasu abubuwa waɗanda ba haka ne ba yace muttafaqun alai wannan hadisi ne muttafaqun alai alhana da yazo cikin hadisi ai a'lama wani daga cikin ku ya hi sani mana ya hi iya iya magana wani wanda ko ba da gaskiya in yazo da dadin bakin shi nan da nan sai mai da kare shi gaskiya wani kuma da gaskiya shi ma sai kasa wadin gaske wai saboda Allah bai bashi hikiman magana ba ta fasaha eh babu shi ba da lai shi hakikanin abin da yake gani akan shi yake hukunci eh inda ba shi ya zalimcin ba to bai sha hushi wa an ibn umar radiyallahu anhuma daga ibn umar Allah ƙara yarda da su qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace manzo alaihi salatu wasallam yace lan yazala almu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama ya ce musulmi ba zai kasance cikin yalwa ba cikin yalwa game da addinin shi mana yana da yalwa cikin addinin shi mana yanzu da kuwa tazara wadda take abin gaba mekin suna yana cikin rahama da wannan da rabo malam yusuf daman harama har sai lokacin da ya taba jini wanda yake bai halitta a gare shi ba in ya taba wani jini wanda bai halitta a gare shi ba to a nan gurin mutum ya ya kumtata makan shi a cikin addini wannan yana gwada zub da jini abu ne wanda yake mai hadarin gaske kenan dukkan zunuban da mutum zai aikata waɗanda suke wannan ba su kai ga shirka ba wanda ke na zalunci babu abin da ya kai mutum ya zub da jini ya zub da jinin ɗan uwanshi musulmi kai hatta wanda ba musulmi ba inda ba ta hanya ba ce ba yanzu salasalam ya ce man katala mu'ahadan dan ya ra'ihatul janna wanda ya kashe kahuri na aminci wanda an ba shi dama ya zama cikin musulmi an ba shi lamani mutum ya kashe shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin nan ba zai ji iskan aljanna ba ma yana ina ga wanda ya kashe musulmi ya ce wa an khawlata binti amirin al-ansariya radiyallahu anha wa hiya imra'atu hamza ita ya ce matar hamza radiyallahu anhu wa anha Allah yarda da su su duka تتي قالت تتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تاج منذ عليه الصلاة والسلام ينأتيها إن رجالا تتي منذ صلى الله عليه وسلم يأتي للي وسم زاجي يتخوضون في مال الله بحق سنا suna a wannan kutsa suna ma'ana tasarrufi a cikin dukiya Allah da gairar haƙ ba tare da haƙƙi ba ma'ana suna tafiyar da dukiyar nan ba bayan da ya dace ba dukiyar ta Allah ce ba taka bace ba Allah madaukaki ya sanya ta hannunka ne ka amfana da ita ta hanyar da Allah ya umarce ka ya Allah ya umarce ka eh kamar yadda Annabi alaihi salatu wasallam ya ce ranar tashin kiyama ce la tazulu qadama abdin eh wannan da jariran shi ba za su abun wannan gushe ba ranar tashin kiyama sai an tambaye shi game da dukiyar shi game da dukiyar shi min aina iktasab wa fi ma anfaq anfaq tambaya biyu ce za a yi ya aka yi ka same ta kuma ina ka sa ta wannan dukkan su ya kasance waɗannan hanyoyi hanyoyi ne wanda Allah ya yarda da su saboda ba dukiyar ka bace dukiyar Allah ce inna ma Allah madaukaki kawai ya sanya ta a hannunka ne ka zama khalifa wanda zai kula da wannan dukiyar yace falahumun nar duk to duk wanda ya sanya dukiyar nan ba ta ba inda Allah ya san yace a sanya ta ko kuma ya same ta ba ta hanyar da Allah ce a same ta ba falahumun nar yawmul qiyamah manzo sallallahu alaihi wasallam yace eh suna da wuta ranar tashin kiyama wuta ita ce sakamakon su ranar tashin kiyama wannan kaga duka yana gwada hadarin eh me yake suna tasarrufi a cikin dukiya ba ta hanyar da Allah madaukaki ya umarni ba in kai karshen baban akwai tambaya akwai? wasu wasu malamai a bisa ra'ayin wasu malamai matsala ce khilafiyya wasu malamai suna suna cewa abin ba ba ta da kyau wasu kuma suna cewa ba ta da wani abu in mutum ya ya raira wa'annan abubuwan da ya fama ne taka shuhat galiban galiban mushkila take kawo wasu na gani asina akwai dainun ne abin gujar da manfa saboda yanzu mutane sun haɗa ma kudin suka ɗauka kana da manfa a cikin wannan su kuma dain ayyu dainin suna da ka'ida ayyu dainin jarra manfa fa huwa riba dukkan bashin da zai kawo manfa to riba ne abu hanifa rahimahullah saboda tsantsanin shi an ce in yana bin ka bashi in yana bin mutum bashi ko ino gidan shi ya zo baya baya sha saboda kai kasance da wannan shine wara a yanzu ne shi wada baka ne kamar yanzu wajen biyan wajen amsar bashi yanzu in yana bin ka bashi bashin ino abun gidanka don kai kasance dalilin bashin dalilin bashin ya sha inuwa gidanka kenan bashin shine ya ya sa ya sha inuwa su wanda suka halitta su suna ga wannan baya da matsala baya da matsala saboda aikin da suke shi tun da ba cikin wannan irin ba kama bashi ba ne ba wanda da ruwa ba ya shi kuma in ka diba min janib hakika akwai wannan akwai manfa'i eh wasu suna cutuwa wasu suna amfanuwa wanda za a maida baya yanzu wancan wanda aka ba da wuri in juya kudin nan zai ya amfana da su shi kuma wancan wanda za a wannan abun ga manfa'a shi abun ya cutu ala kullum dai duka maganganu biyu ne ke da koyo akwai wanda sun halatta akwai wanda sun haramta salama dai mutum in mutum yana iya nisanta shi ya bar shi wannan ce amma yanzu na kudin shi ne yake ajiya ya yi kokari ya ajiye tun da yana da manuwa ya ajiye suka ya wannan ya wunga ya gabatar da wannan manuwar tashi don ya huta daga cikin duka wannan sannan daga cikin wannan ɗin shi mafasin ɗin shi so da yake kariya da rikici ko da zalunci wani ya dauka ya bace so da yawa baya iya yi baya iya biya da ƙarshe kasa eh eh ta kudi na kudi rubul ushir ne zai abin ba sai kasashe cikin kashi 40 ya ba da kashi guda duk miliyan guda jika 25 jika guda kenan tana da nawa dala biyar ba dala biyar duk jika guda dala biyar yanan kaga abin kaɗan ne a miliyan guda hudu jika 25 alaikun salam lahi ummi wanda suna wanda ba da lahiya mai wani magani wannan duka da yarjejeniya su ne ba a tilasta ma wani ba babu ishka
amma su lafiya ba ya
Mm. Mm. Mm. Allahu alam. alaikum salam ya samu wani abu Mm. Mm. ba da matsala shi ajiya ce ai ida ida ne shi ba da matsala wajibi ne a bashi a maida mai kanci ai mana albayyan bil khiyar koda koda sai yana da damar kahin a wannan a maida mishi kanci ina ga wanda shi ajewa ne kama wannan kudin shi ne kawai ake aje mishi a lokacin da suka kai ya ta yayo hajji in ya ce ya fasa shi kenan sai a maida mai kudin shi shi a musulunci ba a cin kudin mutum ba tare da haƙƙi ba da daɗin ran shi yana hutu duk wanda ke musulmi ne musulmi ne yana wannan yana mekir suna yana huta daga daga wannan Mm. Mm. shi mudaraba a wannan kasan yanzu wannan bankukuwa da suke ba abubuwa suna ya sha bamban da sunan da yake cikin littattafan fikin sai a ce ma mudaraba amma hakikanin tankade ba wani abu ne daban sunan ne kawai aka ara aka ba wannan ɗin aka ba abin don amma musulmi wayo mudaraba shine ni ina da ina da kuɗi kai kana da aiki sai mu zo mu haɗa ni in ba da jarin kai kai aikin in so mu abun ga mu haɗi kowa nisbar da zai ɗauka cikin aikin kenan kana misali kana da kashi 40 ina da kashi 60 a cikin ribar da za ta fito ko kuɗin nauni wannan ita ce mudaraba eh idan an samu asara mai kudi shi yake ɗauka asarar shi sai dai in ya kasance shi mai aiki ya yi sakaki kamar yanzu an ɗauka wannan za a je a glass za a rika sai da ka zo kai mai aikin ka siyo glass ɗin ka zo ka ajiye shi a rana sai kwana biyu kaga kai wannan kai za ka wannan sai kai za ka biya glass tun da kai ka san da glass glass ka san da narkewa zai hanyar da ka bi hanya ce ta lalata duke kayi sakaki amma ba haka ba in kudin suka abunga suka salwanta shi mai kudi shi zai asara shi yasa yanzu kaga masu kamar masu taksi da suke cewa versama shi yasa kuskure ne saboda mai mudaraba ce suke almafroda a ce nisba ya samu jikka goma kana da jikka guda yana da jikka tara to su me yasa su kuma wannan abun ga yanzu saboda babu amana shin ya samu miliyan guda ta zai yi jika goma ya samu kenan jika guda zai kama ya dau jika tara zai kama shi ya dau abun ga jika ɗari tara da tisi eh to yanzu kenan hallikin da ke da ko shine a tashi daga wannan mu'amala ta ijar ijar shi haya haya ka ne shi ba ba ruwanka da aiki baka da alaka da aiki sai ka ce amin yanzu ga taksin nan ka ba da ta haya a wuni daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza sai an kayyade lokacin daga lokaci kaza da awa bakwai zuwa awa bakwai ta sahi zuwa awa bakwai ta marice jikka goma za ka kawo kai ba ruwanka da aikin shi ba ka da alaka da wannan kai kawai hayan mota ka ba shi nan ijar amma wancan versaman da suke cewa aikin ne tare kuke direban ka ne shi yake ma aiki amma kuma ka dora mai abin da zai ka duwata duwuni yana da har da albashi ma ke gare ka kenan wannan wannan kuskure ne a rubuce ya kamata abin a rubuce ya kamata ya kasance duka mu'amalolin saboda shi yake kau da wata rigima musamman yanzu an je wajen notar mu da su notar da wasu abubuwa ko da ko da hannu kuka sanya amma da hannu yanzu mutum yana iya inkari ya ce ba ba rubutun shi ba amma an je wajen ga tun da akwai abun jihad wanda suke tawfiqin mu'amalat yanzu yana ya hi sauki dan da kowa baya iya inkari wanda ke da amana ƙarshen duka alamomin tashin kiyama ne kamar da hadisi ya gabata wanda za a rika siffanta mutum ƙarshen tashin abin da wannan kayan tashin kiyama ko wannan cikin alamomin tashin kiyama a rika siffanta mutum da amana a ce ana neman mai amana ce kai a cikin kabila kaza ko wani mutum wanda yana da amana ya ce shi kuma annabi ya ce alaihi salatu wasalam an zo hakikanin shi babu mithqala darra na amana tare da shi wai shine wanda ake sifanta ma'ana yana gwada cewa duk mutane sun lalace Mm. ba da yarda shi ba ya san da kuma haɗarin amma komai kan shi babu komai yanzu kamar ka sa mutum gini an san da guri abun gara ne eh shi yanzu yanda zai kare lahiyar jikin shi wannan akan shi take in ya fada ya karye ko wani abun ga duka wannan abun ga wal bi'ru jubar kamar yanda hadisi ya gabata cikin umda kenan duk in mutum zai yi aiki shine aiki mai hadari kiyaye kanshi akan kai ya fada cikin hadarin akan shi yake ba akan wanda ya sa shi wanda ya sa shi abin da ke kan shi ne ya biya shi سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك